بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وأنت تقرأ سورة الذاريات ترتل آياتها وتتدبر معانيها في نسق متسلسل بديع وانتقال بين المشاهد سريع أسلوب عجيب وترغيب وترهيب عجب من القول عجاب يكاد يذهب بالألباب آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم يكاد في لفظة منه مشرفة يوصيك بالحق والتقوى وبالرحم فتبدأ بقسم ببعض مخلوقات الله تعالى العظيمة على صدق يوم لا ينفع فيه إلا القلوب السليمة ثم آيات معدودات توضح قرب المسافة بين منظر الكافرين وهم يكذبون ويستهزئون وبين أن يقال لهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ثم آيات تصف باختصار النعيم المتقين بسبب ما كانوا عليه من العمل واليقين ثم قصة الضيفان مع نبي الله إبراهيم وبشارتهم له بولد عليم من زوج عكيم وهلاك قوم لوط بسبب العمل الأثيم ثم تسرد الآيات مناظر من مهالك الأمم الكاذبة وما حدث لهم بسبب الكفر من سوء العاقبة ثم في ثلاث آيات معجزات خلق السماوات والأرض والكائنات ثم تأتي الآية الخمسون وفيها قوله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين فعندها ينعقد اللسان عن القراءة والترتيب ويحتار الجنان في روعة بلاغة التنزيل ويأتي السؤال الذي فيه العقول تحتار لماذا سمي الرجوع إلى الله تعالى فرارا أيها الأحبة أيها الأحبة إذا عرف الإنسان المهالك والمخاوف والمكاره فيما سوى الله وذاق الهلع والجزع والقلق بعيدا عن الله سيعلم حينها يقينا أنه لا نجاة ولا أمان ولا سعادة ولا اطمئنان إلا بالرجوع إلى العزيز الرحمن فيأتي سؤال ليجيب عن السؤال ماذا يسمى الرجوع إلى الله تعالى من هذه المهالك والمخاوف وماذا يسمى الرجوع من الهلاك المحقق إلى برد الأمان أليس هذا الرجوع يسمى فرارا بلى والله وكذلك لا فرار من الله تعالى إلا إليه كما جاء في الدعاء قبل النوم اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فيا أيها الخائف من الرزق والحاجة والفقر ويخشى الغلاء وقلة الدخل وتقلبات الدهر انظر إلى السماء واسمع لهذا النداء يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون فالفقر وإن جاء فلا خوف على هذه الأمة منه كما قال عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم بل الخوف من الغنى وكثرة الأموال وانفتاح الدنيا قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وإذا العناية لاحظتك عيونها لا تخش من بأس فأنت تصان وبكل أرض قد نزلت فقارها نم فالمخاوف كلها أمان وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول فإذا خدت من رزقك وأردت الحياة وأردت النجاة فتذكر قوله تعالى ففروا إلى الله وإذا هاجمك شبح الأحزان والهموم وتكالب عليك رعب الحسرات والغموم فتذكر أن لك ربا هو الحي القيوم ناداه عبد ضعيف فقير من بطن حوت في المحيط وهو يظن أن ينجو هذا ومن يظن أن ينجو هذا والموت به محيط فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فما هي النتيجة فاستجبنا له ونجيناه من الغم وهل هي خاصة به لا والله بل قال سبحانه بعدها وكذلك ننجي المؤمنين يا نفس لا تجزعي من شدة عظمت وأيقني من إله الخلق بالفرج وإذا أقلقتك همومك وأردت السعادة في الحياة فتذكر قوله تعالى ففروا إلى الله وإذا حاصرتك يوما الأمراض والأوجاع وأصبحت أنت والموت في صراع فتذكر ذلك العبد المريض الضعيف المسكين الذي قضى مع الآلام الساعات والليالي والسنين فرفضه الناس القريب والبعيد إلا امرأته ورجلين من أصحابه فلما طال به البلاء رفع رأسه إلى السماء وأحسن إلى خالقه النداء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فأتاه الجواب الفوري فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وهل هي وهل هذه الرحمة خاصة به بل قال سبحانه وتعالى بعدها وذكرى للعابدين وقال في موضع آخر واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثله معه ومثله معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فيا أيها العباد قد جاءتكم ذكرى من ربكم أن البلاء للعبد والاختبار هو نتيجة محبة العزيز الغفار قال صلى الله عليه وآله وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فهل الدنيا إلا دار ابتلاء وعسر وليس لها إلا الاحتساب والصبر إلا الاحتساب والصبر وصدق القائل بنى الله للأخيار بوتا بنى الله للأخيار بيتا سماؤه هموم وأحزان وجدرانه الضر وأدخلهم فيه وأغلق بابه وقال لهم مفتاح بابكم الصبر فإذا زاد عليك البلاء وأردت الهناء فتذكر قوله تعالى ففروا إلى الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا ايها المسلم المحافظ إذا أحسست بخوف على الإسلام والدين وخشيت على إخوانك من المسلمين فتذكر قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون واعلم أن الله تعالى ما أنزل هذا الدين إلا ليبقى وما أنزل هذا الكتاب إلا ليرقى رضي من رضي وسخط من سخط قال عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل يعز عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر فلا تغتر بما تراه احيانا من ظهور الباطل ما دام ان قلوب اهل اهل الايمان على الحق كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال ولا يضيق صدرك بمكر الاعداء لهذا الدين واهله فقد حاول الاولون فذهبوا وبقي الاسلام وصدق الله تعالى إذ قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو والله متم نوره ولو كره الكافرون أتطفئ نور الله نفخة كافر تعالى الذي في الكبرياء تفردا إذا جلجلت الله أكبر في الوعي تخاذلت الأصوات عن ذاك الندى ومن خاصم الرحمن خابت جهوده وضاعت مساعيه وأتعابه سدى فإذا خبت على نفسك من الفتن وأردت الثبات فتذكر قوله تعالى ففروا إلى الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أيد أئمتنا بالتوفيق والتسديد واللهم احفظهم بحفظك وأعزهم بدينك وأعلي وعالي بهم كلمتك وارزقهم البطانة الصالحة وأيدهم بالحق وأيد الحق بهم واجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين واجمع به كلمتهم على الحق واجمع بهم كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لأعلاء كلمتك وإعزاز دينك اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشكاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين باي هكا يموا hudubar mu ta yau daga wannan mimbari mai albarka a wannan masallaci na masjidul imam bukhari rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar lauda kwatas a nan cikin garin bauchi a wannan rana ta juma'a goma sha bakwai ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 20 ga watan tara shekara ta 2024 miladiya hudubar mu ta yau bayani ne akan wata aya a cikin alkur'ani wadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fafirru ila Allah Allah yana cewa ya ku jama'a ku gudu ku dawo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya dauko suratul zariyat yana karanta ayoyinta yana tadabburi da tuntuntuni akan ma'anonin waɗannan ayoyin a cikin wato tunani mai kyau zai ga cewa wannan sura tana da usulubi mai ban mamaki akwai tsoratarwa game da azabar Allah akwai kwadaitarwa game da rahamar Allah akwai abun mamaki a cikin maganganu da kalmomi da ayoyin da suka zo a cikin wannan sura cikin suratul zariyat tana iya ma tafiya da hankalin mutum duk sanda zamani ya ja ayoyin alkur'ani suna kama suna ƙara zama sababbi abalin da ke faruwa da abin da yake gudana yana ƙara musu ƙawa yana ƙara musu ado wannan ayar wannan sura ta suratul zariyat a cikin lafazi guda mai girmamawa abin girmamawa tana maka wasiya da gaskiya da tsoron Allah da kuma riko da sada zumunci wannan sura ta fara da rantsuwa da wasu halittun Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya rantse da wasu daga cikin halittunsa domin ya tabbatar da cewa da gaske ne akwai wata rana da za ta zo ranar alkiyama wanda a wannan ranar babu wani abun da zai amfanar da mutum in ba warkakkiyar zuciya ba sannan sai ga ayoyi masu tarin yawa suna bayani akan kusancin abin da zai faru da kafirai a daidai lokacin da suke karyata ayoyin Allah suna ma Allah isgilinci suna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama isgili suna wa musulmai isgili suna ma ayoyin Allah isgili kafin su ankara sai dai su ji ana ce da su zuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun ku daddani azabar ku wannan ita ce azabar da kuke ta cewa a gaggauto muku da ita yin an kisa ma'ana kafin su ankara sai dai su ji har sun mutu kafin su ankara sai su ga har an tada alkiyama sai kuma ga su a cikin wutan jahannama wannan abin da suke ikirari suna iskiri cewa inda gaske ne a kawo musu shi sai kuma gashi nan za su kai shi a gaban su Allah ya tsare mu daga azabarsa bayan nan kuma zaka gamu da ayoyi wanda suka takaita bayani akan siffar ni'imar da masu tsoron Allah za su samu a gidan aljanna saboda abin da suka yi na yaƙini da aiki a nan duniya sannan kuma sai ta biyo baya da bayani akan kissar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam tare da bakinsa da yadda suka yi masa bishara cewa zai haifi ɗa mai ilimi daga mata bakarariya da kuma yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da mutanen annabi lutu saboda wannan mummunan aiki nasu da suke aikatawa sannan kuma sai ga ayoyi su biyo baya suna bayani akan yadda Allah ya halakar da al'ummomin da suka karyata manzanninsu da kuma abin da ya faru da su saboda kafulci da suka yi na mummunan sakamako da suka samu sannan kuma sai ka gamu da ayoyi waɗanda suke gagara ba dau suna bayani akan halittar sama da ƙasa da dukkanin abin da mutum yake gani bayan nan a daidai kan aya ta hamsin sai ga Allah yana cewa fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin Allah yana cewa ya ku jama'a ya ku mutane ya ku musulmai ya ku bayin Allah ku yi marmaza ku gudu ku juyo ku dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala lallai ni mai gargadi ne mai bayyana gargadi a gare ku daga wajen Allah to a daidai kan wannan ayan harshe zai sarkafe ya tsaya daga tilawa da karatu sannan kuma tunani da hankali da lissafi ya shiga cikin tsoro saboda abin da ya zo a cikin wannan sura da Allah ya saukar sannan kuma sai ga tambaya sai ta faɗo cikin hankalin mutum mai hankali me yasa aka kira komawa zuwa ga Allah cewa ku gudu me yasa ba a ce farji'u ila Allah ba ba a ce fa'udu ila Allah ba sai aka ce fafirru ila Allah me yasa ba a ce ku dawo zuwa ga Allah ba sai ka ce ku gudu zuwa ga Allah ya ku yan uwana masoyana Allah ya haɗa mu da ku a gidan aljanna idan mutum ya fahimci cewa mahalaka da abun tsoro da abun ki yana wajen wani ne wanda ba Allah ba sannan ya ɗanɗani tsoro da firgici da baƙin ciki ya tabbatar da cewa wannan ya ja masa ne saboda nisan da ya yi daga Allah a lokacin zai fahimci ashe bayi da wata mafita ko samun natsuwa ko aminci ko kwanciyar hankali in ba komawa zuwa ga Allah ba saboda haka to wannan tambayar da mutum yayi me yasa aka kira komawa zuwa ga Allah da cewa gudu me yasa aka kira shi da gudu to anan wata tambaya za ta zo don ta bada amsan wancan tambayar sai a tambaye ka ce shin in mutum ya ga abun tsoro abin da ya razanar da shi ya firkitar da shi ya sanya shi a cikin tunani me yake yi guduwa yake yi kashe in mutum ya fahimci cewa in dai har yayi nesa da Allah ya bar Allah yayi nesa da ubangijinsa to babu shi ba aminci ba shi ba nutsuwa ba shi ba kwanciyar hankali ba shi ba samun arzikin duniya da lahira ya sai ma kansa wato tsoro da firgici da rikici a duniyarsa da lahiransa ashe yanzu in zai koma zuwa ga Allah ba tafiya sannu sannu zai ba da gudu zai koma zuwa ga Allah saboda ya gudu daga mahalaka ya koma zuwa ga inda zai samu aminci saboda haka lallai wajibi ne mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu gudu mu koma zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya halatta mana mu nema duniya amma neman duniyar da za mu yi yana haɗe da neman yardan Allah shi yasa lokacin da Allah ya zo bayani akan mu je mu nemo arziki sai ce huwal ladhi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi Allah sai ya ce Allah shine wanda ya shimfiɗa muku ƙasa ya sanya muku ta zama horarriya da ka ku yi tafiya a bayan ƙasa ku je ku nemo arziki kaga wajen nemo arziki sai Allah ya ce ka tafi a hankali ka yi tafiya famshu amma wajen komowa zuwa ga Allah da riko da hanyar Allah sai ce fafirru ilallah ka gudu zuwa ga Allah ashe ita neman arzikin duniya a sannu sannu ake bi amma komawa zuwa ga Allah kuma ba a bi a sannu sannu ba a kafa da gudu ake komawa zuwa ga Allah komawa zuwa ga Allah kaka mutum bai da mafaka in ya gudu daga wajen Allah iya mafakarsa da matseratansa shine ya dawo zuwa ga Allah din kamar yadda zo a cikin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda zai yi bacci cikin addu'o'insa da yake karantawa yana cewa Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt annabi yana addu'a yana cewa Allahumma aslamtu nafsi ilayk ina cewa ya Allah na miƙa raina da rayuwa ta gaba ɗaya zuwa gare ka wa wajjahtu wajhi ilayk ya ubangiji na fuskantar da fuskata zuwa gare ka wa fawwadtu amri ilayk ya Allah na fawwala al'amari na zuwa gare ka ka kula min da lamarin rayuwata raghbatan wa rahbatan ilayk ina mai kwaɗayin rahamarka ina kuma mai tsoron azabarka lamanja wa lamanja minka illa ilai ba mu baka ba mu guda daga gare ka sai dai a koma zuwa gare ka in mutum ya gudu daga gare ka babu inda zai je amma daga ko ina mutum ya gudu in ya zo wajenka to ya samu maguda ya samu mafaka amantu bi kitabika allazi anzalta ya ubangiji nayi imani da alqur'ani nan littafin ka ka saukar wa bi nabiyyika allazi arsalta na yi imani da annabinka da ta'ayi ya kai mai tsoron arziki ya kai mai tsoron bukatunka ya kai mai tsoron talauci Allahu akbar wanda daga cikin magabata yana cewa dan adam miskini da kai ina ma da a ce kana tsoron Allah irin yadda kake tsoron talauci da ka shiga aljanna ina ma a ce tsoron da kake ma Allah ya kai yadda kake tsoron talauci da ka shiga aljanna duk wanda ka gan shi ya kai kai shi zuwa ga cin haram da cin hanci da karɓar riba da riko da rike haƙoƙin mutane me yake tsoro talauci amma bai tsoron Allah ina ma da a ce yadda ya tsoraci talaucin nan har ta kai shi zuwa ga handama da babakere da kwashe dukiyoyin mutane ina ma da a ce haka yake tsoron Allah ina ma wannan handamar a kiyamun lai yake ina ma wannan handamar a azumin litinin da alhamis yake ina ma wannan handamar a ayyukan alkhairi yake da karatun alkur'ani da ya samu matsirata daga wuta ya shiga aljanna saboda ka ya kai mai tsoron talauci mantar da hankalinka Allah shi ne mai azantawa talauci bai kai a ji tsoron shi ba ubangijin talauci shine abin tsoro Ubangijin talaucin me ba mu talaucin umarni in ya ga dama ya zauna da talaucin a kanka duk kai koman da za ka yi don ku rabu da shi ba za ku rabu ba saboda Allah ya haɗa ka da shi in ya ga dama ya ɗauke maka shi cikin sauƙi wannan ganin daman Ubangiji iya kai abin da aka wajabta maka shine kai ka tashi ka je ka nema amma ka nema ta hanyar halal manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa mala'ika jibrilu ya yi mun tofi a cikin raina ya mun wahayi kai tsaye zuwa ga ruhina ya ce in fada ma duniya gaba ɗaya cewa kowa ya kwantar da hankalinsa babu wani ran da zai mutu har sai ya cinye ajalinsa kaf ya cinye arzikinsa kaf da aka yi ce ku ji tsoron Allah ku kyauta da hanyar neman abincinku kar ku bari jinkirin arziki ya sa ku nemi arziki ta hanyar haram kalbin ka nema baka samu ba ka buga can baka samu ba kaga cewa halal din nan ba ta ci bari in kwankwasa haram inda ka yi haƙuri Allah zai nuna maka wata ƙofar halal din abinda ka samo daga haram da ka yi haƙuri ka shanye ka jure za ka same shi ta hanyar halal ya kai wanda kake tsoron talauci da wahalar rayuwa da ƙarancin shigowar kuɗaɗe zuwa gare ka da jujjuyawan zamani daga ido da ka kalli sama ka saurari kiran Allah da yake cewa ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum Allah yana cewa ya ku mutane ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku hal min khaliqin ghayrullah shin kuna da wani mahalicci wanda ba Allah ba yarzuqukum minas sama'i wal ard wanda kuke tunani kuke tsammanin cewa zai azurta ku daga sama da ƙasa wa kuke da shi wanda ba Allah ba wanda kuke tunanin zai azurta ku la ilaha illahu Allah shine abun bauta da babu wani abun bauta da gaskiya in ba Allah ba fa anna tukfakun dan me ake karkatar da ku daga hanyar Allah ake daura ku a wata hanyar da ba hanyar Allah ba Allah shine mai azurtawa Allah yana cewa amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa Allah da kanshi yana cewa ku faɗa mu wane ne kuke da shi ne kan wanda zai azurta ku in Allah ya rike arzikinsa in Allah ya rike arzikinsa wa kuke da shi wane ne isai baku dabaranku tunaninku wayanku lissafinku kamun kafa bin kafa wane ne kuke da shi wanda ba Allah ba da ya isa ya baku yin Allah bai baku ba ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abin da Allah ya bude ma mutane na rahama ba wanda ya isa ya rike shi wa ma yumsik abin da Allah ko ya rike fala mumsika lahu min ba'di ba wanda ya isa ya sako shi in ba Allah ba Allah shine wanda in ya bude ba wanda ya isa ya rike in ya rike ba wanda ya isa ya sako shi da ka ya kai mai tsoron talauci kuma zuwa ga Allah Allah shi ne ubangijin talauci Allah shi ne zai maka maganin talauci ka koma zuwa ga Allah ka roki Allah subhanahu wata'ala ya tsare kai kare ka daga talauci na'am ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal fakhr wa a'udhu bika min 'adhabil qabr yana cewa Allah ina neman tsarinka ka kare ni ka tsare ni daga kafulci ka tsare ni daga talauci ka tsare ni daga azaban kabari talauci ko da ya sauko to in dai akan wannan al'umman ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to talauci ba abun tsoro bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi bana ji muku tsoron talauci abinda nake ji muku tsoro shine kada a shimfida muku arziki kamar yadda aka shimfiɗa ma waɗanda suka gabace ku ku koma kuna gasan tara arziki kamar yadda suka koma suna yi sai ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su ba ni ji muku tsoron talauci in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda nake ji muku tsoro shine kar arziki yayi yawa ku koma ba damuwanku gyaran lahiran ku ba ba damuwarku ku gyara kiyamar ku ba damuwarku ku tara arziki akan ta kuke gasa akan ta kuke gaba akan ta kuke jin haushin juna akan ta wani ya kashe wani akan ta wani ya yi wani sihiri akan ta wani ya kwana da bakin ciki saboda dan uwansa ya wuce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine abin da ni nake ji muku tsoro amma ba na ji muku tsoron talauci ba na ji muku tsoron talauci hasali ma abin tsoro shine arziki yawaitan arziki da wadata da budewar duniya Allah yana cewa walau basata Allahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard inda a ce Allah zai shimfida ma bayinsa arziki kowa ya arziki kowa ya kudi labaghaw fil ard Allah ya ce da an yi tsiya a bayan kasa da zalunci yayi yawa da balna ta yi yawa a bayan kasa walakin sai dai tsarin da Allah yayi game da arziki shine yunazzilu bi qadarin ma yasha Allah yana saukar da arziki ne gurgudan abin da ya ga dama gwargwadon abin da ya so Allah ya riga ya kasafta cewa ga iya arzikin da za a ci a duniya wane in ya zo duniya daga zuwansa har zuwa mutuwarsa kudin da zai kashe gaba daya miliyan 100 abin da zai samu na abinci zai cinye shinkafa buhu kaza zai cinye wake kwaya kaza zai cinye kaza wannan ga lissafinsa wannan ga lissafinsa kowa Allah ya kasafta masa gwargwadon abin da Allah ya raba gwargwadon yadda yake saukowa da shi ya kaddara wane a rayuwarsa zai ci miliyan ɗari amma wannan shekarar naira dubu goma kawai za a bashi wannan shekarar naira dubu kaza za a bashi sai can kafin a sako masa miliyan hamsin a can a sako masa miliyan goma a can a sako wannan ganin daman Allah ne da kasafin Allah amma abin da Allah bai tsara da kai ba dukai komanka da faɗi tashin ka ba za ka same shi ba ba za ka same shi ba daga duk yadda mutane suka dage akan kowa yana so ya yi arziki to mu kwanda sanin cewa Allah bai tsara duniyar nan don kowa ya arziki ba in kowa ya arziki a duniya ya zaman duniya za ta kasance yaya zaman duniyar zai kasance babu daɗi yayi babu daɗi amma ganin daman Allah ne sai ya kasarta mutane kashi biyu wani ya bashi arziki wani kuma ya hana shi wanda ya bashi ba wai ya fifita shi akan wanda bai bashi bane wanda ba a bashi ba ba an wulakanta shi bane abinda ke nuna fifikon mutum ko da an bashi arziki shine imani da tsoron Allah abinda ke nuna darajar mutum ko da bai da arziki shine imaninsa da tsoron Allahnsa don haka ya kai dan uwa idan arzikin yau ya yi maka kunci baka samu ba ka yi haƙuri watakil gobe za ka samu in gobe baka samu ba ka yi haƙuri sake lissafa wata gobe babu mamaki wannan wahalhalun da kake sha yau da gobe yau da gobe wata ran Allah ya busar maka da shi idan kana tsoron arziki kar arzikin kai kubuce maka kana tsoron kar ka shiga talauci kana so ka samu tsira to ka tuna faɗin Allah da ya ce fa firru ila Allah Allah ya ce in ka ji tsoron talauci to kar ka je nemo haram in ka ji tsoron talauci kar ka je cin hanci in ka ji tsoron talauci kar ka je cin riba da ka ji tsoron talauci to gudu ka koma zuwa ga Allah fa firru ila Allah ka koma zuwa ga Allah ka gudu zuwa ga Allah idan damuwoyi da bakin ciki suka kewaye ka ya kai dan uwa hasara da damuwoyi da matsalolin rayuwa suka lullube ka to ka tuna cewa kana da wani ubangiji rayayye tsayayye akwai wani bawa cikin bayin Allah wanda yake mai rauni ne fakiri ne a wajen Allah ya shiga cikin cikin kifi ga duhun cikin kifi ga duhun teku kaga wannan aiwa ya atihil mautu min kulli makan mutuwa tana zo masa ta kowace hanya gashi nan kifi ya haɗiye shi bayan kifin ya haɗiye shi ya yi can ƙasan teku da shi gaji ya kwanta kaga wannan ne duggin shi kan ya mutu duk ya tabbata a gare shi mutuwa yanzu tana zuwa masa ta ko'ina tana kewaye da shi amma bai sare ba ya tuna cewa fa yana da ubangiji wanda in ya ga dama zai iya tsayar da shi daga wannan yanayin da yake ciki sai gashi nan yana kira a cikin dubbai yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yana cewa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai kai kadai ya Allah lallai ni na kasance cikin azzalumai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace babu wani bawa da zai shiga cikin damuwa ya roki Allah da wannan tasbihin da annabi Yunus alaihi salatu wassalam yayi sai Allah ya fitta shi daga cikin wannan damuwar da ke ciki duk damuwar da yake ciki ya koma yayi ta maimaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya maimaita shi da yaqini da tabbacin cewa Allah zai amsa masa ya jira kuma ya ga lokacin da Allah ya tsara haka wannan bawa annabi Yunus yana fara wannan addu'an wace sakamako ya samu sai gashi nan Allah yana cewa fastajabna lahu sai gashi mun amsa masa wa najaynahu minal gham muka tseratar da shi daga wannan damuwar da yake ciki shin wannan nashi ne shi kadai a'a sai Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'min duk wanda yayi imani da mu yayi imani cewa mu za mu tseratar da shi mu za mu kubutar da shi daga bala'i da masifa yayi mana irin wannan kiran da wannan bawon yayi Allah ya ce haka nan za mu tseratar da shi saboda haka ya kai dan uwa idan damuwoyin rayuwa suka sanya ka cikin bakin ciki kana so ka samu nutsuwa da dace da rabo a rayuwarka ta duniya to ka tuna faɗin Allah cewa ku gudu ku koma zuwa ga Allah idan rashin lafiya da matsaloli da yunwa suka kewaye ka kana wayan gari ka waye gari ka ganka ga kanan ga mutuwa a kwano ɗaya ga kanan ga mutuwa a cikin ƙwarya ɗaya to ka tuna wannan bawan Allah mara lafiya ɗin wanda yake miskini wanda ya ƙarar da shekaru masu tarin yawa cikin raɗaɗi da zafi da raɗin ciwo ya karar da shekaru da dareraki da lokuta masu tarin yawa har ta kai ga mutane sun guje shi sun yi nesa da shi iya waɗanda suke tare da shi ita ce matarsa sai kuma mutum biyu cikin sahabbansa wannan ba ba kowa bane illa annabin Allah annabi ayyu alaihi salatu wassalam annabi ayyu Allah sai gashi yana cewa ka ba su labarin annabi ayyuba bawan mu lokacin da ya kira ubangijinsa ya ce ya ubangiji lallai cuta ta same ni kuma kai ne mafi jin kan masu jin kai sai ga amsa ya zo masa daga wajen Allah cikin gaggawa Allah yana cewa sai muka amsa masa muka yaye masa abin da ke damunsa na cuta da rashin lafiya muka bashi iyalansa da kwatankwacin su tare da shi don ya zama rahama a gare mu da kuma tunatarwa da jin kai ga dukkanin waɗanda suke masu bauta ma Allah haka ya ku bayin Allah masu bautar Allah hakika wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku wannan wa'azin shine lallai jarabawa da bala'i da matsalolin rayuwa sakamako ne na kaunar Allah sakamako ne na soyayyar Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai duk wanda yake neman sakamako mai girma to dole ya shirya makarban jarabawa mai girma Allah kuma a tsarinsa shine in yana son mutane to jaraba su yake duk wanda ya haƙuri Allah sai sai wato hakultar da shi duk wanda ya yadda da abin da Allah ya saukar masa na jarabawa ya koma zuwa ga Allah Allah sai ya yarda da shi wanda ya fushi da Allah Allah sai ya fushi da shi duniyar nan dama ba komai bace face gidan jarabawa da wahala ba abin da za ka yi a duniyar nan face sa kwaɗayi da tsammani a wajen Allah da kuma haƙuri hakika wani mai magana ya yi gaskiya da ya ce Allahu akbar banallahu lil akhyari baitan sama'uhu humumun wa ahzanun wa judranuhu dur yace Allah ya gina ma manya-manyan bayinsa zababbun bayinsa Allah sai ya gina musu wani irin gida yaya gidan yake rufin gidan damuwa ne da bakin ciki shine rufin gidan sannan kuma wato bangon gidan bulo da simintin da aka yi amfani da shi aka gina gidan shine cututtuka da wahalhalu da yunwa da rashin lafiya sai ya ɗauki bayansa da gargadu sai ya sa su a cikin wannan gidan sai ya kulle ƙofa sai ya ce musu kuna so in faɗa muku mabuɗin wannan ƙofar shine haƙuri wannan gida ne da Allah ya gina don zaɓaɓɓun bayinsa a nan duniya sai ya sanya rufin gidan shine damuwa da bakin ciki da rashin lafiya da cututtuka da matsaloli da talauci sai amfani da bulo da simintin na cututtuka da wahalhalun rayuwa da masifin rayuwa sai ya gina gidan sai kulle kofar ya shigar da su ciki sai ya ce musu gaki menene kin kofar shine hakuri in kuna so kofar ta bude ku shiga kuma gidan da ba bakin ciki to ku yi amfani da hakuri ku bude wannan kofar ku yi amfani da hakuri ku bude wannan kofar da haka mu dinga tuna faɗin Allah mu koma zuwa ga Allah ya ku yan uwa ya kai dan uwa musulmi ko da kana jin tsoron addinin musulunci ne ba ma kai kanka ba kana jin tsoron kar wasu cutar da musulunci kana tsoron yan uwanka musulmai kai wani abu mummuna ya same su to ka tuna faɗin Allah da yace hakika alƙawarin mu ya gabata ga bayin mu manzanni cewa lallai su ne waɗanda Allah zai taimake su kuma lallai mu duk wanda ya tsaya ma Allah ya tsaya akan addinin Allah shine mai cin galaba shine zai ci galaba ka sani cewa Allah bai saukar da wannan addinin ba sai dan ya wanzu a bayan ƙasa Allah bai saukar da wannan littafi na alkur'ani ba sai dan ya daukaka akan dukkan sauran littattafai wanda ya yadda ya yadda wanda zai fushi ya fushi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan addinin duk inda dare da wuni suka kai Allah sai ya kai wannan addini Allah ba zai bar wani gida ba wanda a wannan gidan akwai wani abu mai rai a ciki mai kai komo a ciki gida ne na bulo ko na siminti gida ne na ƙasa ko na menene sai Allah ya shigar da wannan addinin ciki ko wanda zai ɗaukaka ya ɗaukaka ko wanda zai kaskanta ya kaskanta wanda zai ɗaukaka zai ɗaukaka ne ta hanyar ɗaukakan da Allah zai ɗaukaka musulunci da shi wanda zai kaskanta ya kaskanta ta hanyar kaskancin da Allah zai kaskantar da kafirci da shi saboda haka ko addinin musulunci ake so a ɗaukaka to a koma zuwa ga Allah ya ku bayin Allah babu shakka komawa zuwa ga Allah shine mafita a gare mu mu koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. wannan yanayi da muke ciki muna ganin shi babu daɗi iya mafitar mu ita ce mu koma zuwa ga Allah mu tuna cewa Allah shine mai azurtawa duk yadda rayuwa ta yi tsanani ta yi matsatsi a daidai wannan lokacin kuma Allah yake azurta musu wasu lokacin da rayuwar take sauki Allah bai azurta su ba sai bayan rayuwar ta yi tsanani ashe iya mafitar mu kar mu damu da tsadan kayan abinci kar mu damu da tsadan kuɗi kar mu damu da tsadan mai kar mu damu da tsadan komai mu koma zuwa ga Allah in har mun koma zuwa ga Allah wallahi billahi in ana sai da mai lita ɗaya miliyan ɗaya Allah zai ba mu kuɗin da za mu saya amma iya mafitar ita ce mu koma zuwa ga Allah kar mu manta tun a lokacin da muke cewa kaya suna arha suna arha a daidai wannan lokacin ma akwai waɗanda ba sa cin abinci a daidai wannan lokaci akwai waɗanda ba sa ci wasu a wancan lokacin ba sa ci yanzu ne kuma da kayan ya yi tsada allah ya ba su abin da za su ci har su ciyar da wasu an ce ma wani magabaci hassan basari aka ce da shi kaya fa suna da tashi farashi na da tashi ya ce ina ruwana da farashi da tashin farashi bayan ina da ubangijin da yake azurtawa a lokacin da farashi ya yi ƙasa da sanda farashi ya yi sama mu koma zuwa ga allah mu koma zuwa ga Allah in Allah bai rufa maka asiri ba ko ana sai da shinkafa ɗaya kwandala ɗaya ne wallahi ba za ka saya ba in Allah ya rufa maka asiri in ana sai da shinkafa kwara ɗaya miliyan ɗari Allah zai baka kuɗin da za ka saya rufin asirin Allah shi ake nema ba shi ya ku bayin Allah mafitar mu ita ce mu mu koma zuwa ga Allah mu gudu mu dawo zuwa ga Allah mu gyara halayenmu mu gyara ɗabi'unmu nagartattun cikin mu su ƙara tsayuwa akan nagartansu ba ta garin cikin mu mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah a nan ne zamu ga Allah ya gyara mana a nan ne zaka ga Allah yana kawo maka mafita mu koma mu yi istighfari mu roƙi Allah zunuban da muka yi laifuffukan da muka yi mu ce Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana mu tashi cikin dare mu sa goshin mu akan sallayun mu mu yi kuka ma ubangiji mu zidda hawaye mu ce ya ubangiji mun tuba zuwa gare ka Allah ka sassauta mana wannan yanayi da muke ci surutu da hayaniya da zage-zage a social media ba zai kai mu ko ina ba ba zai kai mu ko ina ba ce ce ku ce tsakanin wannan da wannan ba inda zai kai mu mafitar mu ita ce komawa zuwa ga Allah dawowa zuwa ga Allah Allah zai ɗaukaka musuluncinsa in mun koma zuwa gare shi sannan mu ma kuma zai ba mu ɗaukakan da ba mu taɓa tsammani ba mu koma mu dawo zuwa ga Allah wanda ba yi sallah a cikinmu mu ji tsoron Allah mu kula da sallori akan lokaci gidajenmu mu maida su wajajen karatun alkur'ani kaɗe-kaɗe da raye-raye da ake saurare a gidajenmu a daina a mai da su su koma sauraren karatun alkur'ani da wa'azozin malamai da faɗakarwa mu mai da gidajenmu ya zama mabubbuka mamba na mutanen kirki da salihan 'ya'ya wannan zai sa Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da haka ya ku bayin Allah mu koma zuwa ga Allah irin talaucin da muke ciki sahabbai sun shiga talaucin da ya fi namu amma saboda zukatansu sun fi namu kusanci zuwa ga Allah sun yi rayuwa rayuwa mai kyau sun yi rayuwa rayuwa mai daɗi sun yi rayuwa cikin rufin asiri a sayyida aisha radiyallahu anha tana cewa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan ga jirajiran wata guda uku ba dau a shana an kista wuta dan a hura murhu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin mun wane ne darajar sai kai na manzon Allah ko kusa babu ko kusa waye waye kamar ka waye san asali yana ka tunda rabbi ya yabe ka kowa ya kika mai gaba sallallahu alaihi wa wasallama ba wanda yake da matsayi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk da haka a gidansa ake samun wannan ake samun wannan har Aisha radiyallahu anha tace saboda yadda hankali na ya kwanta a gidan Annabi Hassan da ta kai ga nayi kiban da ma bana iya gudu in muna tsere da Annabi yana wuce a gidan da ake wata uku ba kunna murhu ba amma har an samu natsuwa da kwanciyar hankali da za a yi kiba saboda kusanci zuwa ga Allah amma mu da muka yi nesa da ubangiji ga talauci na ta bin mu yana ta danne mu muna kuma ƙara nesa da Allah dukkanin al'amuran mu suna ta ƙara lalacewa waɗanda suke kusa da Allah suna ƙara nesa da Allah wanda suke nesan su ma suna ƙara nesa komai namu sabon Allah na ƙara shigowa ciki matsaloli suna ƙara shigowa ciki a daidai lokacin da talauci ke ta danne mu babu abin da za a ci a gidaje auratayyanmu suna ƙara gurɓacewa tarbiyya tana ƙara gurɓacewa aikin ofis na ƙara gurɓacewa kasuwancinmu haram na ƙara shigowa ciki yana ƙara lalacewa yana ƙara gurɓacewa a daidai wannan lokacin kuma muke so mu ce ma Allah Allah ka mana mai kyau a daidai wannan lokacin muke so mu ce a ma Allah Allah ya mana mai kyau a daidai lokacin da azzaluman cikin mu suke karuwa masu adalci suke yin ƙasa masu amana suke ƙasa wato maha'inta suke karuwa a cikinmu masu gaskiya suke karanci makareta suke kara yawa masu hankali suke karanci wawaye da marasa lissafi suke kara yawa suka zama su ne a samanmu su ne masu jagorantarmu a daidai wannan lokacin muke son allah ya yi mana mai kyau da ka iya mafitar mu jama'a mu koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala ko da baka koma zuwa ga zuwa ga allah don ya gyara ƙasa ba ai ka koma zuwa ga allah don ya gyara maka lahiranka dan lahiranka ta yi kyau duk yadda ka sai abinci da arha a duniya sai lahira ka tabaci ai ka samu matsala duk yadda kuka yayi maka tsada a duniya in lahira ta yi kyau an ci nasara an ci riba muna roƙonka ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah muna roƙonka ka taimaki bayinka mu'minai muna roƙonka ya Allah ka kawo mana aminci da kwanciyar hankali a cikin ƙasashenmu abinda muke gani yana faruwa na wahalhalu da tsadar rayuwa da yunwa a ƙasarmu Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana agaji jami'an tsaronmu da suke ta fada da yaƙi da 'yan bindiga muna roƙonka ya Allah yadda muke ganin alaman kafa da kawo nasara Allah ka dawomar da wannan nasara Allah ka dawomar da wannan nasara duk wanda yake bakin cikin wannan nasarar da ake samu Allah muna roƙonka ka tafiyar da shi da waɗanda yake taimaka musu Allah ka tafiyar da shi da waɗanda suke taimaka masa muna roƙonka ya Allah waɗannan miyagu Allah ka kawo mana ƙarshen su Allah ka kawo mana ƙarshen su wanda suke taimaka musu in ka tashi gusar da su Allah ka hada da su Allah ka hada da su ya arhamar rahimin da Allah muna roƙonka cikin shugabanninmu waɗanda suke da niyya da tunanin talaka da kawo gyara ma talakawa a zukatansu Allah ka taimake su Allah ka ɗaura su akan bakiyansu Allah ka taimake su akan abokan gabansu waɗanda damuwarsu aljihunsu damuwarsu miyan gidansu damuwansu motocin hawansu damuwansu ƴaƴansu da zuriyarsu kadai ba damuwansu waɗanda suka zaɓe su ba ya ubangiji muna roƙonka ka kawo mana canji mai albarka a kansu Allah ka canza mana su Allah ka canza mana su in suna da rabon shirwa Allah ka shirya su in ba su da rabon shirwa Allah ka fi mu sanin da za ka kama su Allah ka kama su Allah ka kama su ta yadda ba su taɓa tsammani ba ya ubangiji wannan ƙasa ta mu Allah ka gyara mana ita ya ubangiji dukkan mu mun gaza mun kasa shugabanni sun kasa talakawa sun kasa jami'an tsaro sun kasa 'yan sanda sun kasa sojoji sun kasa kowa ya kasa ya ubangiji babu wanda ya saura ake sa masa tsammani da yaƙinin cewa zai kawo mana gyara in ba kai ba ya Allah Allah muna roƙon ka kauda ne daga laifin wawayen cikin mu Allah ka kauda ne daga kurakuran mu ya ubangiji laifukan da muke yi Allah kai ka karka dube su ya Allah albarkacin rahamarka duk yadda zunubanmu suka yawa suka girma ya ubangiji rahamarka ta yi faɗi ta mamaye zunubanmu Allah ka sumbula mu a cikin rumbar rahamarka Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah ka kama wannan ƙasa ta mu ɗauki ya ubangiji ka gyara mana harkar ilimi ka gyara mana harkar sana'o'inmu ka gyara mana harkar lafiya ka gyara mana harkar tsaro ka gyara mana tattalin arzikinmu ka gyara mana harkar shugabancinmu ka gyara mana zukatanmu ya ubangiji Allah ka shirye da mu ka shirya mana zukatanmu ya ubangiji saba maka da muke yi Allah ka shirye mu ka samu daina abinda muke yi ba daidai ba Allah ka samu gyara mu daina masu cin haram a cikin mu Allah ka shirye mu da su baki daya Allah ka shirya mu baki daya Allah ka shirya mu baki daya bi rahmatika ya azizu ya ghaffar ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram Allahumma izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهل هوزة الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك واتبع سبيلك وابتغى رضوانك يا هادي يا سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم ايد بالتوفيق والتسديد ائمتنا وولاة امورنا اللهم احفظهم بحفظك واعزهم بدينك واعلي بهم كلمتك وارزقهم البطانه الصالحه وايدهم بالحق وايد الحق بهم وايد الحق بهم واجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين واجمع بهم كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإلاء كلمتك وإيزاز دينك اللهم انصرهم في كل مكان برحمتك يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ورزقا طيبا وعيشة هنيئة ومندا غير موسم ولا فاضي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها برحمتك يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش ورب العرش العظيم اللهم رب السماوات ورب السبع و... اللهم رب السماوات السبع ورب العرش ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة برحمتك يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واقض حوائجنا وحوائج المسلمين وارزق فقراءنا وفقراء المسلمين وعلم جهالنا وجهال المسلمين برحمتك يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أيد بلادنا المسلمين اللهم أيد بلادنا بنصر من عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنقذ مستب... اللهم أنقذ إخواننا المستضعفين في بلاد نيجيريا برحمتك يا حي يا قيوم اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المستضعفين في ولاية سقط وزنفرة وكتنا ونيجا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله